بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا معلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن معلوماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهد يرجى وأن صفر في غمة الله صلى الله عليه وسلم بمدير الأريف إلى عشرين دبيات الله ما يجمع دبوايا حدا معه أن مسلا جنامه سيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله domin ci gaba da darasin wannan littafi a cikin sun kada shabab shi'ati da haq na Sheikh Sulaiman bin Salih Al-Kharashi hafizahullah ta'ala littafin da yake tambayoyi ko karantarwa amma ta hanyar tambayoyi domin bayani a game da addinin shi'a muna mun tsaya a tambaya ta arba'in da ta a satin da ya gabata karatu ku na karshe kenan da izinin Allah za mu tashi tambaya ta arba'in da ta قال يتي كثير من علماء الشيعة وخصوصا في إيران لا يعرفون اللغة العربية فهم عجم الألسنة فكيف يستنبطون الأحكام من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع العلم أن المعرفة بالعربية هي أحد ضروريات ضرورات العالم هو العالم قال كثير من علماء الشيعة ما سيوا daga cikin malaman Shi'a wanda kuke ganin su da manya-manyan rawunna mafi yawancin su wa khususan fi Iran musamman a Iran musamman a Iran a yanzu kuma suna da nishadi mai yawa a ƙasar Iraq tun lokacin da aka kashe Saddam Hussein zuwa yau. Gwamnatin Iraq gwamnatin 'yan shi'a ce, a yanzu a ƙarƙashin Nurin Malik wanda shi ne Prime Minister. Suna da tsari da suke da shi na ikfa wa ahli sunna min bulgarin ya za a kori ahalin sunna a nesan tasu ba Iraq. wani ne daga cikin tsare-tsare da suke da shi kuma akan haka suke tafiya wanda jahohi da yawa a iraq jahohi ne na ahalus sunna amma yanzu an kai mu matsayin da ana ta korarsu ba yadda suka iya wasu gudu wasu a kashe wasu a kama a ce an musu ɗaurin rai da rai mafi yawancin malamai na shi'a wa khususan fi Iran musamman ba a kasar Iran wanda ita ce babbar daular su wanda Iran din nan a tarihi sun ka koma tarihi kasa ce ta ahli sunna shekaru da yawa har zuwa karni na wajen goma sha shida na miladiyya daular Iran ko ƙasar Iran ƙasa ce ta ahalin sunna. Aka samu wani sarki a Safaru, shida a Safaru, shi ya juya wannan ƙasar da ƙarfin tsiya. Ahalin sunna ne masu bin mazhabin shafi'iyya. Da ƙarfin tsiya bayan ya juyin mulki ya juya ya mai da ƙasar ta zama ta shi'aci. To mafi yawancin malaman da kake ganin sa Iran la ya arifuna lokacin arabiyya ba su san larabci ba. mafi yawancin malaman shi'a ba su larabci ba fa kuma ujumul alsina su gwarawa ne a harsunansu idan balarabe ya ce maka a ajam yana nufin kai ba na balarabe ba ne larabci ko kamar yadda suke faɗa suna cewa innamal arabiyyatul lisan larabci ba wani abu bane illa harshe ka iya larabci to ka zama balarabe in ka koyi larabci ka iya to ba laraban asali ba zai maka alfahari da larabci ba innama al-arabiyyatul lisan larabci shine sanin harshen larabcin ba fata ba to malaman Iran mafi yawancin malaman Shi'a zaka ga ba su iya samun tsantsan larabci ba فكيف يستنبطون الأحكام من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويا ذا أي سئية استنباطي تتعامه كل شيء كل شيء على التعب الله لسنة منزل الله صلى الله عليه وسلم الهالي والسلاغة الشيبة مع العلم أن المعرفة بالأغلية تارد سن شيء وسن اللغة شيء هي أحد ضرورات العالم sanin larabci yana ɗaya daga cikin abu na tilas da malamin addinin musulunci zai sani cikin shari'ar malami a musulunci dole sai ya san larabci ba kuma sanin shanu ba kamar yadda bahaushe yake faɗi sani sosai sani sosai ya san larabci sosai ta yadda kowace aya a cikin alkur'ani zai iya ɗaukar ta a nahawu kowace kalma daga cikin kalmomin alkur'ani ya san daga inda take ne asalinta a sarfinta sannan kuma ya san ma'anarta wannan shi zai ba mutum dama a ce ya san larabci da zai iya ɗaukar alkur'ani mai girma ya karanta to mafi yawancin malaman shi'a ba su san larabci ba saboda ne saboda adawa da suke da larabci su farisawa ne wannan bagina ɗin wannan hikibin kullum da ke cikin zuciyarsu na ƙin larabawa da ƙin asalin addinin musulunci saboda a yi sayi na umar rabi Allah ta'ala an shi ne asalin wanda ya kawo ƙarshen daular iran ta farisanci to wannan gabar da ƙiyayyar tana nan a cikin zuciyarsu su da kamar yawancinsu ba su damu ma da san larabci ba su suna ganin ba ba sai an san larabci ba shi sa in ka zagaya ko a talabijin ana nunawa sanarwarsu da abubuwansu na titi za ga da farisanci suke rubuta wanda kaga a gefe guda malaman ahalin sunna mafi yawancinsu ba larabawa ba ne amma kuma sun fi laraba ma sanin larabci in ka ɗauki irin sa imamul bukhari imamul bukhari ba balarabe ba ne ko larabci yake in ka dauki al-Imam Muslim ba balarabe bane al-Imam Abu Dawud as-Sajistani kasas as-Sajistan al-Imam Tirmidhi ba balarabe bane al-Imam Ibn Majah ba balarabe bane al-Qazwini Qazwini duk waɗannan garuruwa ne da suke tsakanin Rasha da kuma Asiya babba wanda duk ba laraba bane amma kuma jibe da sun koyi larabci kai waɗanda suka assasa nahawun aka san su ba da nahawu ba laraba bane shi bai ba larabe bane amma saboda fahimtar yadda Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun وهذا كتاب عربي مبين wannan yasa suka zama sun jajirce suka san larabci suka fi asalin balarabe sanin larabci har shekul islamin jami'a alaihi rahmatullah ya ce inna ma'arifatar luratul arabiyyati lil addini ke lallai sanin larabci addini har shekul islamin jami'a yake cewa haramun ne al'ummar musulmai su ɗauki wani yare da ba larabci ba su mai da shi shine yaren gwamnati yaren da za a rika magana da shi a ofis yaren da za a rika rubuta takardu ana aika ma wakilai sarki kaza ya aika ma sarki kaza ko shugaba ya aika ya ce ɗaukar wani yare ba larabci ba a matsayin shine yaren al'umma ya ce haramun ne bai ce ba makaruhi ba ya ce haramun ne ya ce musulmai su ɗauki wani yare su fifita shi ya zama shi suke girmama fiye da harshen larabci haramun domin ai da hikima Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe shi ya saukar da littafin sa da shi littafi mafi daraja littafi mafi girma sannan kuma ya aiko manzon sa manzon nan nasu da larabci yake magana shi yasa al-Imam Shafi'i alaihi rahmatullah a cikin littafin sa al-Risala na usulul fiqh yana faɗin sharɗan mutumin da ya cancanta ya ɗau alƙur'ani ya fitar da hukunce-hukunce ya ɗau sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da hukunce-hukunce dole ya san larabci ya san larabci al-imam shafi'i a cikin al-muwafaqat sun yana cewa yana cewa ash-shari'atu arabiyya shari'ar musulunci balarabiya ce to tun da shari'ar musulunci balarabiya ce ashe dole ne ya kasance mutum ya san larabci domin ne domin ya iya fahimtar yaren wannan shari'ar da abin da shari'ar ta kunsa shi ne ma da yake cewa mafi yawancin malaman shi'a ba su san larabci ba nan kaga kusa kusa mu ma ai anan haka yake ko ba sai an je nesa ba ba sai an je Iran ba kowa ya san wannan ba wani wanda ya koyi a gare shi jagoran shi'a a nan Najeriya kowa ya san bai san larabci ba shi kanshi wa shahidu ala anfusihim da kanshi ya ma kanshi shaida kaga babu bukatar wani ya an faɗa ba laifi a kai ba wanda ya faɗa tabbatar da abin da bai shi ya tabbatar da kayansa ce bai jin larabci da kansa ya bai shi ke iya larabci ba su daga da larabawa suka zo a matsayin baki bai zata je jawabi ba ta inna ni سبت بمرض الرعش ya za a mutumin da bai san larabci bai so littafin Allah ya fassara in kana neman gada-gada kana neman mutumin da ke neman ya shiga wuta da wuri yayi alkafira yayi zai shiga wuta shine mutumin da bai san larabci bai so alqur'ani yana fassara baka san larabci ba ka iya larabci ba ka so alqur'ani ka fassara sai bala'i mutum ya jawo makansa yana makansa alhabai abinda bahaushe ke ce ma alhabai to shine irin wannan ba ka san larabci ba ka dau alqur'ani ka ce za ka yi tafsirin ka to karshen bala'i ce ma da ce me ya sa wannan yana neman amsa tambaya ta hamsin ya ataqidu shi'a aqidar shi'a ce أن أغلب الصحابة مكي يوانتين صحابان النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة الشيعة كانوا منافقين أو كفارا وكفارا سو منافقين سنكم كعفرين وانا إذا عقيدة الشيعة مكي يوانتين صحابان النبي صلى الله عليه وسلم أودانسو كعفرين domin abin da suka tabbatar shine wai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to duk sahabban annabi sun yi ridda sai ɗan kaɗan akwai riwaya da ke cewa uku akwai riwaya da ke cewa hudu akwai riwaya da ke biyar su kaɗai ne ba su yi ridda ba amma duk sauran sahabban annabi sallama wanda sai da ka abu bin malik radiyallahu ta'ala anhu yana yana siffanta mana yadda sahabban annabi sallama suke a kissar da bai je yaki ba an tafi yakin tabuka bai je ba ka'ab radiyallahu anhu yace saboda yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bai annabi zai gane bai je ba yace wa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma idin kathiri sahabban annabi sallallahu a wannan lokacin suna da yawa la yajma'uhum kitabun hafizun wani rijista mai tattaro sunaye ba zai iya tattara sahabban annabi ba saboda yawan su to waɗannan sahabban a aƙida ‘yan shi'a duk sun yarda dama suna zaune da manzana su sama ne da munafinci to annabi na rasuwa shi sai suka bayyana mai da kawai sai suka fita musulunci aƙida ‘yan shi'a kenan akan haka ake karantar da su ko da sun muku taƙiyya a cikin manya-manyan aƙidodin su akwai taƙiyya taƙiyya yadda da abin da wanda ba tare da shi ba ake a nuna ma wanda ba tare da shi ake ba ana tare da shi amma a zuciya ba tare da shi ake ba shi ne taqiyya aqidatu taqiyya aqida ce rukuni ne daga cikin rukunan addinin shi'a taqiyya shin zai iya zama da ku ci abinci tare komai tare da shi idan ya zan ku ba yan shi'a bane amma ba yadda ya iya da ku to sai rika nuna muku ai tare da ku yake in an zo sallah ya irin taku in an zo alwala ya irin taku duk abin da ake yi irin naku amma boye muku yake saboda baya son ku gane shi ku fahimci ko shi waye ita ce aqidatu taqiyya tana cin arkanu shi'a tana cin arkanu arkunan shi'a taqiyya wa aqidatu ita ce duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda kafirai ne su munafikai ne su illa qillatan qalilatan jiddan sai dai ɗan kaɗan masu yawa ɗan kaɗan a kaɗan sun ma ne ƙanane a cikin sahabbai su kaɗai ne ba su yi ridda ba in ka zo ka ka ce su waye sai a ce maka akwai sai na ali shi dama shi shi dama masu ne sannan akwai al-miqdad ibn al-aswad sannan akwai abu dharr al-ghifari sannan akwai ammar ibn yasir sai kuma sai na al-hasan da al-husayn da masu kananan yara ne su kadai ne ba su yarda ba amma duk sauran sahabban annabi kuma sun yarda sun bar musulunci dama suna zaune da shi ne ba da zuciya ɗaya ba ba yadda suka iya suna jin tsoron ka a yaƙe su ne shi ke nan sai suka nuna ma manzo Allah sama sun yi imani da shi aka yi tafiya a haka burin burin burin burin wanda a hankalce idan ka ɗauki wannan ba sai an maka bayani ba in ka ɗan taɗin tarihin musulunci wanda zai faɗi wannan magana ya kamata ya ji kunyar faɗinta ko ya ji tsoron Allah habban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda ba suka tsaya duk ya kokan nan da kake jin ake ba da labarin da su haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi shekaru talatin da rasuwa ba sai da musulunci ya shiga kusan ko ina a duniya. Abin da zai ɗaure maka hankali ya sa ka girmama sahabban Annabi sallama ka ga iyakar tafiyar da aka yi ka ɗauko tafiya daga Makka zuwa Najeriya. Ko kuma ka rage ka ce daga Makka zuwa Mali tsakanin Najeriya da Mali akwai Nijar, geografiya. To misali a ce daga Maka ko daga Madina a taso a zo Mali a lokacin da babu jirgin sama, babu jirgin ruwa irin wannan mai injin din. Ba jirgin ƙasa. Sahabban nan abin da suke da shi a lokacin nan daga raƙuma, sai dawakai, sai jakuna, sai alfadarai, sai kuma kafafuwansu. da Allah madaukakin sarki ya ba su a haka suka keta teku suka zo suka yada musulunci kasa da shekara talatin da rasuwan manzo Allah sallallahu musulunci ya shiga ko ina a duniya musulunci ya farka cikin Europe kasar Turai musulunci ya shiga Asiya babba irin wajajen su China Afghanistan Chile Malaysia Indonesia musulunci ya notsa cikin su sannan musulunci ya shigo afirka zamanin fa sayyidina umar musulunci ya shigo afirka ba sayyidina amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu wanda shi ne babban abokin gaban yan shi'a sayyidina amr ibn al-as shi ya zo ya buɗe masa wannan masarfin da kake ganin sayyidina amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu tsohon dan kasuwa ne ya musulunta a shekara ta takwas bayan hijira Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce ma sai na Umar yana ba shawara akwai alkhair a shiga Masar a je ayi wa'azi a Masar ma mutanen Masar za su ga musulunci sai na Umar ya ce masa saboda ne ya ce ni na san Masar cikin ta daban ta na taba tafiya kasar Siriya kasuwanci wani dan Masar ya zo ya dauke ni ya tafi da ni na je ne wa tafi ya yawata da ni na san ko ina a masa yace so da haka sai na Umar yace to yanzu kai za ka yi shugabanci wannan tafiya aka je cikin ikon Allah Masar an bude ta da zaman lafiya ba da yaki ba da da'awa aka bude Masar dawo hannun musulmai to wannan shine mabda'ulin ila shine mafarin ciratan musulunci a Afirka samun musulunci a Masar shi ya yada musulunci kuma a Afirka Afirka ta arewa, Afirka ta gabas, Afirka ta tsakiya da Afirka ta yamma mu. Musulunci ya yaru. In ka shiga kasashen Afirka har yanzu akwai kabakuran da ake nuna ake na sahabiwa ne. In ka je irin su Morocco, za a Maghrib, Marrakesh, za a nuna maka ce kabarin sahabiwa ne shi ya kawo musulunci Maghrib. in ka je mali za ka samu irin waɗannan kaburbura in ka tafi irin su masar ɗin za ka samu ba ta haɗi ɗaya ba kaga na farko kenan sannan na biyu an samu irin su musailimatul kadda waɗanda annabi sallama na da rai musailima ya yi iddia'in shi annabi musailimatul kadda annabi sallama na kwance bai da lafiya ya aiko mana annabi wasiƙa sallallahu alaihi wasallam yace shi ma annabi ne saboda haka ya raba ya sa min musailimata rasulillah ila muhammadin rasulillah wai daga musailimatu annabin amanzan Allah zuwa ga annabi muhammadu manzan Allah yace ina sanar da kai cewa ni ma Allah ya yi min wahayi kamar yadda ya maka wahayi على أن لك نصف الأرض ولي النصف الآخر في رب قتانا كنيكما نيكما رب قتانا كازما رسول ربيعة رسول مضر نيكما رسول ربيعة wai manzan da kuma shine manzan kabilar larabawa da ake cin su mubar wanda su ne daga nan quraishawa suka shi kuma shine rasulu rabi'a manzan sa me yasa a bashi amsa bai da lafiya ya sa masa suna ya sa masa min muhammadin rasulillah ila musaylimatal kaddabi daga manzon Allah annabin Allah Muhammadu zuwa ga musaylimatu makariyati manzon sama ya masa raddi yace innal arda kullaha lillah kasa duka ta Allah ce kuma ina gayyata ka tuba ka musulunta ko kuma abin da zai faru da kai zai faru da kai manzon sama yayin shirin a yaki musailima tun yana da rai sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an wannan tabbataccen tarihi ne ba za ka goge shi ba komai shi an cin mutum ba zai iya karyata shi ba sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an ana nada shi khalifa abu na farko da ya fara tabbatarwa shine jaishu usama wannan shahararren tarihi farkon abin da sayyidina abubakar ya fara yi da shi shine manzon da kuma yayin nufin za a yaki mutsayi mata tabbatar da yakin wannan yakin aka tafi shine har sai da Abu Bakar radiyallahu ta'ala an saboda tawalu sayyidina Usama na kan doki sayyidina Abu Bakar yana kasa yana masa wasiya sayyidina Usama ya sauke sako sayyidina Abu Bakar ya zaman kaca ya masa wasiya ya tsoratar da shi Allah ga dokokin yaki ga akhlaqiyat na dubba da tabi'u kyawawa da ya wajaba sojojin musulunci su tsari kuma aka je aka yi wannan yakin aka ci nasara sannan a gefe guda an samu murtadai waɗanda suka yi ridda kuma waɗanda suka yi ridda na ne kauyawa ne kauyawan daji ne suka yi ridda amma ɗan shi a sun ce waɗannan da suka yi ridda ai su sai na abubakar ne da su sai na umar da su sai na usmanu da sauransu a fai gabaki ɗayansu sai waɗancan da aka lissafa سيدنا علي المقداد بن الأسود أبو زمن الجفاري عمار بن ياسر سكتين يبصير الجبع وانت أحوكس sai shigar da wasu da yawa waɗanda a ƙa'idarsu magoya bayan sai na Ali ina abu Musa al'ashari hashi ma ya riddake kaga wannan ba karamar fitina ba ce to aqida ɗin shi'a kenan sahabban manzon sama mafi yawancin su kafirai ne sun yi ridda sai ‘yan kaɗan. Mali ce faɗi za ka da al'amur ka zalika. Idan al'amari ya kasance mafi yawancin sahabban annabi sallama sun yi rida, lima za lam yanqadhi ha'ulatil kuffaru ala al-qillatil qalila allati kanat ma'a annabi sallallahu To me yasa waɗannan masu yawa ba su gama da ‘yan kaɗan din nan ba, su gama da su wanda su ne suka tabbata da imani tare da manzon Allah sallallahu Ai ba haushe me yace sarkin yawa ya fi sarkin karfi ko to tun da mafi yawancin sahabban ne sama sun yi rinda kuma munafikai ne su sun fita musulunci to me yasa suka kyale waɗannan ƴan kaɗan da ba su gama da su ba ai da su gama da su in qalu bi annahum innama irtaddu ba'da wafati sallallahu alaihi wasallam illa sab'atan idan ko suka ce ai sai bayan annabi ya ya rasu sannan suka yi ridda sai dai bakwai ne kawai ba su yi ridda ba فلماذا لم ينقضوا على المسلمين القلة to me yasa ba su gama da waɗannan musulman ƴan kaɗan su bakwai ɗin ba wa yurji'u al'amra kama kana alayhi aba'uhum wa ajdaduhum kuma su dawo da al'amarin kafirci kamar yadda iyayensu suka yi ai a cikin sahabban manzo Allah sallallahu akwai waɗanda saboda imani a iyayensu suka kashe iyayensu suka kashe akwai wanda suka shi ‘ya'yansu Allah ya saukar da لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر واسون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه saboda sanadiyar haka sannan a badar me ya faru a badar lokacin da aka zo aka tara abin nan asra badri fursunonin yaƙi da aka kama a bada manzan da sallama Allah ya bashi dama a nan ya ji ra'ayin sahabban sai shawara da su sai shawara da su sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce kowa a bashi dan uwan shi ya kashe shi kowa a bashi dan uwan shi ya kashe shi ne ake jira da kafirai sai na Abu Bakar ya ce a shi shawara ta ita ce a karɓi wani abu a hannunsu shi ke nan a yafe musu wasu kuma waɗanda suke saura sai a miƙa musu ‘ya'yan larabawa su koya musu wasu koya musu rubutu da karatu idan an kama mutum fursunan yakin ya iya rubutu da karatu to sai a ce koya ma ‘ya'yan larabawa larabawa musulmai koya musu rubutu shi ke nan ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya وكان النبي أن يكون له أسرع حتى يسخن في الأرض ai bai cancanta ga wani annabi ba a ce ya riki wasu fursunonin yaƙi har ya ce ya yafe musu ko su ba da wani abu na fansar kansu hatta yuskhina fil ard har sai ya fararar da jinin su a ban kasa in aka fararar da su aka ko aka fararar da jinin su aka koya musu darasi to yan baya shikenan daga nan sai a rike su a matsayin fursunonin yaƙi amma farko farkon musulunci gwabtawa farko ai ghazwatu badr hiya kubra al-ghaziyya ula al-ghazwat yakin farko da annabi ya fara fita da kansa kenan ghazwatu badr shekara ta biyu to irin waɗannan mutanen su ne za a zo a ce wai sun yi ridda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko kuma da ma wai can zaman da suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai zaman munafunci suke da shi ba zaman gaskiya ba ne shi ya sa ma lokacin da annabi zai yi hijira saboda sharrin sai da abubakar sai ya sauke shi ya tafi da shi kai ya kunta ta mashi ya a gida shi ya sa sai ya sauke shi ya tafi da shi haka fa suke faɗa kuma suke rubuta a cikin littafinsu ba ya ɗauke shi ba ne saboda ilimi kai saboda amanarsa a'a ya ɗauke shi ne saboda cin amana yana jin tsoron sharrin da zai kulla mai shi yasa sai ya masa dabara ya dauke shi tafi ya raka shi kuma sai dana abubakar duk shi ya shirya yadda za a yi hijira ya ce musu dawakai ya musu tanadi manzalin su sama ya ce duk wanda ya ma musulunci hidima ya ba musulunci gudunmuwa to musulunci ya gama biyan shi amma ban da sai abubakar amma wai shi ne ake ba su shi ne suke faɗa su ce wai lokacin da adam zama zai tafi hijira sai ya dauke shi saboda saboda tsoron sharrin sa sai ya kulla masa makirci shi ke na zai annabi ya ce su zo su tafi a faɗa ma mutum wannan magana kuma ya ɗauka hankali aƙidar su ke sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa a taƙaice in an ce sahabban annabi sallallahu su ne waɗanda suka yi imani suka suka rayu da shi al-imam na hajar alaihi rahmatullah a cikin al-isaba fi tabiir sahaba yace malamai sun kawo tarihohi ma'anonin wa ake kira da sahabi amma magana wacce take takaitacciya in an ce sahabi wa kullu man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam sahabi shine duk wanda ya rayu da manzo Allah sallallahu laqiya nan nan al-liqa ana nufin liqa'ul mu'ayasha wa liqa'ul mu'asara ba liqa'ul mu'ayana ba liqa'ul mu'ayasha wal mu'asara la liqa'ul mu'ayana ana nufin ba sai ya ganshi da idan sa ba domin akwai makaji a cikin sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu ummi maktumin sahabi sahabin annabi sallallahu ne amma makaho ne bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba da idansa to daga idan aka ce man laqiya ay man ayashahu wa athara wanda ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sa dai da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan shar'i na bi mu'minan bihi ana kawo mana wannan tarihi ne domin ana rudar da mutane kaga anan idan ka ce kullu man laqiya annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab ai ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal ma ko duk sun rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Utbatu da Shayba duk sun rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam الوليد بن المغيرة يا رعيد من ذا الله صلى الله عليه وسلم وأما شرعي نبي مؤمنا به في إيماني ذا من ذا الله صلى الله عليه وسلم في حاج حياتي ألوك سند النبي كي دارك يا رعيد من ذا الله صلى الله عليه وسلم sannan yin imani da annabi sallama a lokacin da annabi ke da rai bai rasu ba shar'i na biyu kenan sannan shar'i na uku wa mata alal islami sannan kuma ya mutu yana musulmi waɗannan su ne sharɗin sahabi guda uku duk wanda ya cika waɗannan sharɗin guda uku shi ake ce masa sahabi da mutum zai rayu da manzon Allah sallama amma bai yi imani da shi ba sannan bai mutu yana musulmi ba ba sahabi ba ne shi da mutum zai rayu da manzon Allah sallama amma ya yi imani da annabi sallama bayan annabi ya rasu to ba sunansa sahabi ba sunansa mukhtarab malaman hadisi a wajen sunansa al-mukhtaram ba sahabi bane shi ya rayu da manzo Allah sama amma Allah bai azurta shi da musulunci ba sai da Allah sama ya rasu dan Allah ya shafa zuciyarsa ya ya wanke masa zuciyarsa sai imani ya shiga musulunci to ba sahabi bane shi saboda bai samu shar'in imani da Allah sallama lokacin da annabi ke da rai ba sannan da ce rayu da manzon Allah sama ya imani da manzon sama daga baya ya ridda kamar musaimatul kadda wanda ya imani da Allah sama daga baya ya ridda ya ma ce shi annabi ne to kaga wannan ba sahabi bane shi ya ga an ya rayu da manzon Allah sallama ya yi imani da shi a lokacin rayuwarsa amma Allah bai azurta shi da cikawa da imani ba sai ya mutu yana kafir ba sahabi bane shi ba sahabi bane shi munafikai ba sahabban manzo da suka kawo bane saboda ba su imani da shi ba amanu bi afwahihim amma wa lam tu'min qulubuhum sun faɗi da baki sun yi imani amma a zuciyarsu ba su yi imani ba hukuncin su ba hukuncin sahabban ne su ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma me yasa manzo sama yace da'ahu hatta la yuqala inna muhammadan yaqtulu ashabahu kyale su har kada mutane su ce annabi na kashe sahabbansa saboda ne saboda aqidan mutane waɗannan munafikan kadangarin bakin tudu musulmai ne sahabban annabi sallallahu alaihi amma a wurin Allah ba sahabban manzon sama bane a wajen annabi sama ba sahabban shi bane su a wajen sahabban sa na gaskiya waɗannan ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane domin idan an zo su kullun aka kullawa warewa suke in an jara batawa suke wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون in an ce ku zo ku yi imanin gaskiya kamar yadda mutanen Allah suka yi imani sun ce anu'minu kama amana sufaha yanzu za mu yi imani kamar yadda waɗannan wawaye suka yi imani ai wawaye ne kuma waɗannan munafikan a aikace suka rika muzanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace shugabansa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul haka ya rika yi a aikata a fili da ya kasura yadda ta kai a fili yake baya baya tayin kowa manzo Allah sallallahu ya zo wucewa wata rana akwai tarin larabawan Khazraj da Aus suna tira a wata unguwa manzo Allah sallallahu ya zo wucewa shikenan ya musu sallama da ya musu sallama man sama sai ya tsaya a gaisa yana kan jakinsa sai kai abdullahi bin ubay bin sallu ya haka ya toshe hanci da Allah ya gaba warin jakin nan naka ya dane mu manzon sau ba karamin gugur mayayi ba wani mai da'awa da wai zai tsaya wai yana jin wai tsaye gunguman mutane da surutansa surutansu na banza za su hana shi abin da Allah ya sa shi bai ba zama ya bai ma shirya zama mai da'awa ba bai shirya bai kama wata hanya ya tafi can ya je faskare kawai ya zama dan faskare ko kuma ya zama kawai mai fatan matsayi ba na wulakanta waɗannan sana'o'in ba ne ya je a wani abu can amma ba da'awa ba munafiki shugaban munafikai ya kalli annabin Allah ya ce kai tafi can warin jakinka ya dame mu wani sahabi hankalin shi ya tashi ya ce wallahi warin jakin mazazzama ya fi ka kanci makiyin Allah rikici ya tashi a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayya fama kucin nasuwa ya gaba to haka mun sama ya rika fama da waɗannan la'anannun munafikan ba a tafi ko ina ba ba aka fara samun su ‘yan shiya idan suka tashi sai su ce duk su haɓar annabi irin waɗannan ne duk da nan su yin waɗancan ne sai dai waɗannan guda bafa da suka ware su ko shida ko biyar a wata ruwaya ma uku akwai ruwaya a cikin usulul kafi guda uku suka lissafa su kadai ne ba su yi ridda ba su kadai ne ba munafukai ba kaga wannan ba karamar fitina ba ce to sahabban manzon da sama waɗannan wajibi ne musamman matsayin waɗannan mutanen jahiltan matsayinsu da muke ciki a yanzu ba mu san ko suwaye ba ba mu san aikin da suka ma musulunci ba shi ke sa a ɓata su a zage su a ci musu mutunci ba mu ji komai a ranmu ba me yin haka ma mu ɗauka muna tare da shi na sha faɗin wannan magana habban manzo Allah ta sama su ne yan gida a musulunci duk wanda ba su ba agole ne wallahi baka kita a matsayin ka na agole ka kori dan gida ba idan baka yi biyayya ga dan gida ba a matsayin ka na agole to sai ka kwana baka ci abinci wata wata ran sai kwanan gidan ma ya gagare ka kana agole ka kallon dan gida kana masa kallon banza sahabban masu sama idan ba su samu zama a musulunci ba to ba wanda zai zauna a ciki ba wanda zai zauna a ciki shi yasa al-imam sha'ab kamar yadda al-imam ibn taymiya faɗa a cikin hadis sunna yace yana muƙarana tsakanin ƴan shi'a da yahudawa da kiristoci sai ce a wani babun gara kiristoci da yahuda in ji al-imam sha'ab gara Yahudawa da Kiristoci da ‘yan shi'a, ya ce ni annan nasara kad sun yi manhum akhyaru ummatiku qalu hawariyuna dinina an tambayi kiristoci aka ce su waye suka fi alkhairi a cikin al'ummar ku sai suka ce su ne sahabban annabi Isa aka tambayi mutu yahudawa aka ce manhum akhyaru mitatikum suwaye suka fi alkhairi a cikin addinin ku ne hudanci qalu ashabu musa kace su ne mutanen abokanan annabi musa wasu ila ar-rafida aka tambayi ɗan shi'a man hum ashgharu millatikum suwa suka fi sharri a cikin addinin ku qalu ashabu nabiyina suka ce su ne sahabban annabi suwa suka fi sharri a cikin al'umma a cikin addinin ku sai suka ce sahabban annabi su suka fi sharri su ne lalatattu to karshe fa kawai fa al-imamu sahabi ya ce waɗannan da allazina yantaqisuna min ashabi rasulillah aradu an yantaqisu min nabi sallallahu alaihi wasallam fa taqa'asu shi annabi suke son su soka to sun kace yadda za su soki annabi a fili da suka ce to bari a sauki annabi a sauki sahabbansa fa yuqalu ashabu su'in fi abokanan banza ma'aman ma'afadi da su'i tare da mutumin banza kuma mutumin da zai zo ya ce sahabban annabi sama sun yi ridda yana nuna cewa annabi sama wani mutum ne wanda yake wawa ya zo ya gama rayuwarsa amma bai iya tarbiyya ba ya zo ya gama rayuwar shekara ashirin da uku yana wa'azi amma bai iya tarbiyya ba bai iya komai ba ashe mutanen ma da duk suka zagaye shi ashe duk bai sani ba duk ba na gaskiya ba kuma da uku yana nuna wa cewa Allah ma bai san abin da Allah yake yi ba ce ya kyala annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan mutanen ya fasu suka yi ta tadawuli da alqur'ani a hannunsu har wasu suka haddace alqur'ani mafi yawancin su ba sannan suka ruwaito hadisan manzo Allah kuma suka zauna suka ta karantar da al'umma kuma Allah yana kallo ya kyale kuma su mutanen banza ne ka duba wannan bala'i kuma akan haka ake dora mutane akan haka ake dora mutane akan haka ake karantar da su har da awa ake ta sake ta daidai da daidai sai a samu wawa sai kamar mutum uku sai su masa rudu shi ta kawo mishi shuwa shi kuma da yake wawa ne sai ya karatu shi kenan sai ya hude shin ya zama takare duhu ya zo yana cewa kai yana da haske sai kuma ka iya saurara shi kaga wannan abin akwai bin mamaki a ciki tambaya ta hamsin da sai malai ce hali ya aqilu yanzu zai dace a hankali an ya kuna nabi sallallahu alaihi wa sallama fashila fi ikhtiyari ashabihi ko hali yuqalu zai fi hali yuqalu yanzu zai dace a hankali an ya kuna nabi sallallahu alaihi wa sallama fashila fi ikhtiyari ashabihi a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ci nasara wajen zaben sahabbansa في مقابل نجاح الخميني في ذلك amma Khomeini shi ya dace yana da sahabbai shi sahabban su wanda suke tare da shi har yanzu abin da ya dora ta akai shi suke kai ga kasan nan yanzu har yanzu akan abin da Khomeini ya dora ta 1979 har yau akan haka ake tafiya 1979 ya kai juyin hala a Iran Khomeini ya kafa daular Shi'a bayan ya kori sha sarki sha to manzo Allah sallama ana faɗa maka wanda zai zo ce maka duk sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam da suke tare da shi duk mutanen banza ne ko yanzu zai zama ya dace a hankalce a ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ma yanzu anil hawa in huwa illa wahyu ruha wanda da kansa ya ce Allah ya zaɓe ni ya zaɓen min sahabbai inna Allah akhtara min bayni bani adama wa akhtara li ashaban wa ja'ala li minhum ansaran wa asharan wa wujara'a Allah ya zaɓe ni a cikin mutane ya zaɓo ni sannan ya zaɓen min sahabbai a cikin sahabban nan nawa ya sa wasu suka zama ansaran ne suka zama mini mataimaka su suke zuwa manzalin sauna yana da tabbas ya tura mutum ya tafi yaki a je kuma a ci nasara a dawo annabi yana gida waje sannan ya zaɓa mun wasu suka zama sirkai na na ba wasu aure wasu suka ba haka Allah ya sa kama masu sama sun kunta sayyidina Usman ibn Affan ya auri ƴaƴan manzon sama guda biyu ba wanda yace ko wannan a tashi in ka zance masa gunnurai malamai suna ce masa gunnurai saboda ya auri ƴaƴan annabi guda biyu tabbataccen tarihi ne wannan tabbatacciyar tsira ce ba gugubi a kanta ƴaƴan manzon sama guda biyu ya aura sannan manzon sama ya ba sayyidina Ali radiyallahu ta'ala yassa na da Fatima radiyallahu ta'ala anha sannan su kuma sun ba shi aure sayyidina abubakar ya ba shi ya sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya ba shi ya wa ja'ala li minhum asharan kenan ashab yasa wasu su zama sarkai na in ba su su ba shin waɗannan mutanen sai a ce gabaki ɗaya duk rayuwar da manzo sama yayi da su din nan shekaru ashirin da uku duk bai san mutanen banza bane su kawai haka aka yi ta rayuwa dole ne shi bai san ma abin da yake yi ba sakatarorin shi duk mutanen banza ne rubutun wasiƙar da suke rubuta mashi duk suna rubuta san zuciya ne shi kuma duk bai sani ba in tsakani da Allah ko limamin ka aka zo aka faɗa ma wannan magana limami a ce haka yake shi duk bai san mutanen da yake rayuwa da su dole mutanen banza bane da Allah ba a ci mutunci shi ba balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a gefe guda shi kuma Khomeini ya ci nasara a aqida Shi'a domin abin da ya tsora mutanen kasar sa ga yana hajjar da aka yi yanzu wannan zai dace da hankali annabin Allah sahabbansa waɗanda suke tare da shi ya ba su aure suka ba shi aure kullum tare suke tare suke annabi sallama a rayuwarsa ta kai ma matsayin da kusan wasu sahabbansa kawai bacci ke raba su wasu ma ya ce su ne matsayin jinsa da ganinsa kamar sai na abubakar da umar man su ne ce hazani bi manzilati sambi wal basar indi yace la tuqsimu bi'ani sai na annabi ke faɗa mu haka yace ya kai ali waɗannan mutanen guda biyu da abubakar da umar da kake ganin su su ne matsayin jina da ganina wato mataimaka na ne suna ciyo min abin da ni ban ciyo ba suna gano min abin da ban gano ban gani ba su wakilai na ne na amana yace la ta kubin kun kakka ba su labari to duk waɗannan mutanen sai a ce gaba ki dai ashe wai zaman da suke da mazan san wai zaman munafunci ne shi bai san haka ba sai bayan ya rasu sannan ta bayyana a gare shi cewa su makiyan shi ne so da haka bari su more a kan ƴaƴan gidansa bari su more su tun da shi ba su iya mushi wani abu ba to yanzu ƴaƴan shi bari su su matsaman ish da waɗanda suke da alaƙa da shi haka ake karantar da mutane haka ake dora su akan wannan mummunan aƙida kuma su taso shin ya taso yana jin bayan Allah waliyan gaskiya kenan waliyai da latin waliyai da latin ba na ɗaɗɗun waliyai ba ba waliyin da wani ya zo ya naɗa shi ba wanda ba ka da tabbas da zai tabbatar da cewa su waliyai ne jiya nake ji a gidan rediyon Kano ana faɗi wani malami ya mutu daga cikin malaman Kano na dariƙar Tijjaniya cikin karamancin shi gwamna kwankwasa har da shi aka ɗauke shi aka sa shi a cikin kara a cikin kabari ko wannan karama ce kwankwaso kwankwasa gwamnan kano in ya ɗauke ka ya sa ka a ciki har da shi aka ɗauki gawar ka aka sa a cikin kabari to wannan na nuna karama ka ya nuna kai wali ne kaga shi ko kwankwasa ya zama annabi kenan a to idan kwankwasa ya taɓa gawar ka ka samu karama to me kenan shi ya zama kai ka zama waliyi saboda ya taɓa gawarka to shi kuma ya zama mai kenan kaga shi kawai ya zama annabi da irin waɗannan abubuwan ake ruɗa ake karasa hankalin mutane ina yake tafiya abu a fili a matsayin mutum Allah ya bashi hankali ya bashi basira ya tsaya ya kalli abu kallo na gaskiya ya yi masa hukuncin gaskiya amma lakin Allah أظل ألا فتدش بمشيئته الكونية القدرية ألا قدام وانسان يبتع ثم بذي قاني كدوب وانا من ذا الله سلم عقيدة شيئا بيسي نسرع وجن زامن تحقلها أما قمين شي كل ياتي نسرع يا زابو تحقل يا زابو يلا تتحقل وان ديو شكرا ثلاثين دلو كينا هذا الدليل ترى بسبعين دكرا نوي كينا ثلاثين دلو ثلاثين دلو to shi har yau abin da Umayr ya dora Iran akan sa ake tafiya amma shi kuma manzon sallama bai ci nasara zai zama da hankali kaga wanda ya kamata mutum ya gane يقول شيخ الشيعة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في مقدمة كتابه تحذيب الأحكام وضم لمن شيعة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي يا فتاة mukaddimar littafin sa mai suna ta hadibul ahka a mukaddimar gabatarwar littafin ya ce ya yi wata magana wa huwa ahadu kutubihim al-arba'ati wannan littafin na tahdibul ahkami yana ɗaya daga cikin littafan shi'a guda hudu waɗanda suke ɗaukar su a matsayin madogarar su na fitar da hukunce hukunce madogarar su ce ta fitar da hukunce hukunce littafan nan littafai guda hudu daga ci akwai alkali daga ci akwai balla ya abu kul faqihu daga shi kuma akwai wannan littafin ta hadibul ahkam wannan littafai ne manya manya yan shi'a hukunce hukuncen su a cikin suke gudanwa to ya faɗa yake cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah muqaddimar sanan malam ya kwako a cikin wannan littafin nasa na hadibul ahkam alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah waliyil haqqi wanda shine majibincin gaskiya wa mustahiqihi kuma shi ne wanda ya dace da gaskiya وصلواته صلاة الله على خيرته من خلقه يتبت كذابا حلبتسا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيني النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم Allah ya masa salati da shi da iyalanta kuma ya aminci tasliman ya ƙara amincewa da shi. Ya ce, Za ka ni ba azul asdikai, wani daga cikin abokanai na ya tunatar da ni a bar da Allah ya kyautata masa. Mimman aujaba haqqahu mimman aujaba haqqahu alaina wanda ya wajabta mana haƙƙinsa a kansa. Ya tunatar da ni bi ahadisi ashabina da hadisan mutanenmu malamanmu na shi'a ayyadahumullah Allah madaukakin sarki ya karfafe su in ji fashi in ji dusi wa rahima salafa minhum Allah kuma ya ji kan waɗanda suka gabata daga cikin su ya tunatar da ni waɗannan hadisan wa ma waqa'a fiha min al-ikhtilafi da abin da ya afku a cikin waɗannan hadisan min al-ikhtilaf na sabani wa tabayuni da kuma nisan fahimta wal munafati da kora juna wa tadabi da kuma cin karo da juna da kishiyanta juna wancan hadisin yace kaza wancan kuma hadisin ya warware hatta la yakada yattafiqu khabarun illa wa bi izaihi ma yudadu hatta ba zai yiwu ka samu wani hadisi ya kubuta daga cikin hadisan ƴan shi'a ba face ke ka samu a gefensa akwai wanda kuma yake cin karo da shi shi Tusi yana faɗin dalilin da ya sa ya rubuta littafin sa na Tahdibul Ahkam yace wani daga cikin abokanansa ne zai faɗa masa yace kaga hadisan mu na shi'a duk hadisi sai ka samu akwai wanda ya ci karo da shi idan wancan ya ce sama wancan zai ce kasa in wanda ya ce gabas wancan zai ce yamma in wanda ya ce aje wancan zai ce ka'aje in wanda ya ce halal wancan zai ce haram in wanda ya ce ruwa wancan zai ce wuta in wanda ya ce dare wancan zai ce rana haka suke ku duba lafizan da ya amfani da su al-ikhtila at-tabayu al-munafa at-tadad duk lafizza ne da suke nufin karo da juna shin rashin yarda da juna rashin rashin rashin haduwar kai ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه babu wani hadisi da zai fuka daga cikin hadisan shi'a ba sai an samu kuma hadisan da akwai wanda yake kwawarwace hatta ja'ala mukhalifuna har wannan ya sanya masu sa'a mana ahlus sunna suka sanya wannan zalika min a'zabil uquli ala manhajina suka dauki wannan a matsayin mafi girman suka da za su yi ma aƙidan mu ta shi'a in ji shi a tusi abu ja'afar a tusi shi ne yake faɗin wannan a mukaddimar littafin sa kai littafin sa na ta hazibul ahkam mun fahimta abin da yake faɗi babu wani hadisi daga cikin hadisan shi'a ba ce a gefe guda kuma sai ka samu wannan cin karo shi haka aka gina addinin duk hadisansu gabaki ɗaya da shaida kansu da kansu suka ma kansu shaida sannan kuma da waɗanda suke bincike waɗanda ba su ba duk hadisi a cikin shi'a idan yan shi'a suka rawaito hadisi to a gefe guda kuma sai ka samu wani wanda yake cin karo da shi haka ce to kuma haka kariya take shi yasa Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah a cikin littafinsa ar-raddu ala al-jahiliyyah wa al-zalaliqa yake cewa siffar ‘yan bida'a mukhtalifuna fil kitabi mukhalifuna lil kitabi muttafiquna ala mukhalafati al kitabi yace mukhtalifuna fil kitab duk ‘yan bida'a sun yi sabani akan Qur'ani suna da sabani a game da shi mukhalifuna lil kitabi sannan sun saba ma Qur'ani sun yi sabani akan sa sannan kuma sun saba masa ba ruwan su da shi sannan muttafiquna ala mukhalafati alkitab ittifaqin su ne a duniya shi da sun yi ittifaqi akan su saba ma qur'ani amma bancin nan ga baki da komai nasu cin karo da juna yake ko da an hada baki ko da kaga an yi ana wairin murmuri wallahi hada baki hada baki ne su kansu sun hada baki suke a Najeriya nan kowa zai lokacin da ba a ba a shiri tsakanin yan kadiriya da da yan tijjaniya ai ba bakon abu bane kowa ya san wannan haɗa sosai yaƙi aka yi yaƙi na rubutu Sheikh Sani Kafunga yana da littafai da ya rubuta yana raddi ga Nasir Kabar Nasir Kabar yana da raddoda masu ɗimbin yawa da yema Sani Kafunga a abin da ya shafi kabudu a talla kabudu da sauran masa'il waɗanda suke da shi a tsakanin junansu da a wasu suna na ɗaukakuwa sai suka ce ta yi za a duba mutafakun alaihi ga abokin gaba da muka yi ittifaki a kansa dukkan mu yake nema to da kama haɗin mu gama da shi ko da haɗa baki ne to shi ne yan kwanakin ba kuma su ta sake warware ba wannan haɗin bakin shi ke na wani ya ce bakin wani na wayani an haɗa baki da an faɗa haka sai wani ya ji na wani na wayani sai ta so ta kwale a biye so kuma ya zama mara daɗi ko ba ba ba ko ai da ka so su wannan da Allah ya dawa ko ana ta sawa a abin nan yace sai kafirce ma ba sai ka dare ko ko ba ka yace ba ni na ji in sa mun laji da kunne na ba labari aka bani ba to shine sai kuma a zo ana mutane wani gurgurin to kun ji wannan akusi inda ne shi madogara ne shi daga cikin madogarori na shi'a madogaran shi'a ga abin da ya faɗa ya ce ba wani hadisi daga cikin hadisan su fasi sai an samu yana cin karo da ɗan uwansa idan wancan ya ya tabbata wancan zai kore idan wancan ya ce ayi wancan zai ce ka ayi haka addinin yake wa yaqulu sayyid jalla ali ibn laklawi الشيعي الاثنى عشري في أساس الأصول هنا هو الكتاب سنن أساس في دان كسر إنديا ne yace innal ahadith al ma'thurata an al a'immat yace lalle hadisan da aka samo su daga shugabannin mu na shi'a mukhtalifatun jiddan masu cin karo da juna ne kwarai la yakadu yujadu hadithun ba za ka samu wani hadisi ba illa wa fi muqabalihi ma yunafihi fashi a gefe guda sai ka samu kuma wanda yake kore shi wala yattafiqu khabarun illa wa bi idaihi ma yuhaddu sannan ba za ka samu wani khabari hadisi ba fashi a gefen sa kuma sai ka samu wanda yake cin karo da shi wanda yake kishiyantar sa hatta fara dalika sababan yuhudi ba'dun na nakiri eh har wannan ya jawo wasu suka dawo daga cin annajirin masu warware masu warware mana yanzu suke hada da wato wasu daga cikin shi shi arma suka tuba suka bayar Allah ya sa haka ce ta faruwa wa yaqulu alimuhum wa muhaqqiquhum wa hakimuhum wa mudakkiquhum ku duba matsayin da aka bashi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman su kuma ɗaya daga cikin muhaqqiqan su wanda suke dogara da shi wa hakimuhum kuma mai hikimar su wa mudakkifuhum kuma mai zurfa tunani a cikin su wa shaykhuhum kuma malamin su Husayn ibn Shihab Husayn ibn Shihab din da kafki fi kitabi Hidayat al-Abrar ila tariqi al-a'immat al-abhar ya fada yake cewa fadhalika al-gawd alladhi dhakarahu fi awwal al-tahdid yace wannan manufar da tusi ya fade ta a cikin farkon littafin sa tahdibul ahkami min annahu allamahu cewa ya rubuta littafinsa na tahdibul ahkami ne lidab'i tanaqubi baina akhbarina domin ya tunkuda cin karo dake tsakanin hadisanmu lima balaghahu anna ba'd ash-shi'ati raja'a 'an al-madhhab bi ajli zalika saboda an samu su daga cikin shi'a yan shi'a sun yi watsi da addinin shi'a sun tuba saboda irin wannan tanaqudin cin karo da ake samu a cikin addinin su wancan yace kaza wancan ce kaza aqida ahli sunna ba cin karo tsakanin nasusa idan kaga wani nassi na hadisi ko wata aya kaga kamar baka fahimce ta ba ko tana cin karo da wata to kai ne baka fahimta ba malamai sun fitar da bayani a game da ita shi yasa malamai suke rubuce rubuce masu yawa ba a fi ƙarni na uku ba sai da aka samu manya-manyan malamai sun yi rubuce-rubuce a game da ما يظن به التعارض وليس فيه تعارض abinda ake tsammanin akwai cin karo da juna a tsakanin nassosin shari'ar musulunci amma ba haka bane kai ne kake tsammanin akwai cin karo amma babu duka irin su al-Imam al-Qutayba al-Imam al-Qutayba yana da littafi da ya rubuta ya sa masa suna Mushkilul Ada Mushkilul Hadith Tawil Mukhtalaf al-Hadith al-Imam al-Tahawi yana da Sharh Mushkilul Ada الإمام الإمام الإمام ابن كتيبة ليلة الجبر مشكل القرآن استفي وأن دا أكي رؤوت أكا رؤوتا وأن دا ذات ووري مكا أبن دا كي سمانا أقوي تنكروا دجونا الحالي باب ننسوسا القرآن وننسوسا حديثا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فما شيئا سولا تبايد دزائي أحدا أي الجمع بين النصين اللذين يظن بهما التعارض nassosan da ake tsammanin sun ci karo da juna a haɗa su kowanne a ba shi ma'anarsa su ba su da wannan mana ya ce na kulu muna cewa da kaji a tarafa ulama mu shi a tibita na kuli mazhabihim malaman shi'a da kan sun yi itirafi sun yi ikirari da kan cewa akwai cin karo da juna a cikin mazhabinsu na shi'anci aqidarsu ta shi'anci akwai cin karo da juna والله يقول عن الباطل Allah yana faɗi game da abin da ya zama din na ƙarya ne da abin da ya zama na ƙarya ne yace walau kana min inda ghayri Allah la wajadu fi ikhtilafin kathira Qur'ani da yake gaskiya ne shi da a ce alqur'ani ba littafin Allah bane walau kana min inda ghayri Allah da a ce alqur'ani ba daga Allah yake ba to la wajadu fi ikhtilafan kathira da an samu sabani da rikici ne yawa a cikin alqur'ani amma babu wannan qur'ani ma sai ya zama yana da daga cikin khafa'is ɗinsa tafsiru ba'dhihi ba'dhan sashin sa na fassara sashi Allah madaukakin sarki yace ihdinas siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim Allah ka shiryatar da mu hanya ba daidaiciya hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su allazina an'amta alaihim wadanda kai ni'ima gare su to sai Allah bai faɗi su waye ni'ima a kansu a gare su ba a wannan a cikin suratul fatiha sai ka ta tafiya ka gama bakara ka gama ali imran sai ka shiga nisa'i ka yi nisa sai ka ji an ce ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما هذا الذين انعم الله عليهم في الله يفسر سعنا سوني جنسي كل من النبيين النباوة والصديقين للصديقين والشهداء لشهيدين والصالحين لمتعني نجير ولن سوني الذين انعم الله عليهم هذا قرآن يفسر بعضه بعضا sashin sa na fassara sashi idan anan qur'ani ya kawo abu mujmali idan ya tafi wani wajen sai ya mai da shi mufassal ya bude bayanan sa a samu fassara a inda alqur'ani ya zo da wani abu mutlaqi sai ya koma wani wajen ya taqyidin sa a inda ya zo da shi ammun idan ana buƙatar a kebance wani abu banda shi sai qur'ani ya koma wani waje ya kawo takhsis to duk wannan yana cin khafa'isul qur'anil karim to amma duk littafin duk abin da ba daga Allah yake ba sai ka samu cin karo to kuma hadisan manzon sama su ma sai suka zama in ka kalla hatta larabcin sai ka ga manzon sama irin larabcin alqur'ani irin larabcin Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sama yana faɗin wasu mutane guda uku yace salasatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم هذا هو الاختباس وتآية كوي شين الفتن لا أبو ذر يتفقر أها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات النبي يكرم تولى أسوه ثلاثة كن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يقوم بمثاوة فتن لا أبو هريرة خاب وخسر كاي ولا الذي شجعه sun kaɗe sun yi asara manhum ya rasulullah suwa ya ma'aikin Allah sun sama ya lissafa su al-musbilu izarahu wal mannanu wal munaffiqu sil'atahu bi halafi bil halafi kadib kaga manzon kuma hatta larabcin hadisansa shi yasa malamai suka ce daga cikin ka'idojin da za ka ake yi a gane hadisi na ƙarya ne ya kasance an yi khalifar lugatar arabiyyar sahiha ya zama ya saba ma harshen larabci ka ji gwaranci a cikin hadisi wannan yana nuna ba hadisin annabi ba larabci ya saba ma hadisin annabi mai saba ma ligiraji na nahawu ba wata hilli irabin da zai iya ɗauka wannan yana nuna hadisin ƙarya ne kaga yanzu in aka buga aido da shi ka san akwai hadisin Hausawa hadisin Hausawa eh azzan azzan zambu walau kana haqqun ka wanda ya saba mana hawo walau kana haqqun sababu kana ya zama maqbul azzan zambu walau kana haqqun ai da ture shi gaskiya da ture zunubi ne ko da ya zama gaskiya ka wanda ba annabi ya faɗi ba daga shi walau kana haqqun kaga ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ‘yan uwa hadisan man sama ba sa cin karo da alƙur'ani ba hadisi kwara ɗaya da inganta da ya saba ma alƙur'ani sai dai in kai ne a hudun kwakwalwarka ko ba ke karatu a wajen malamai ba ko ba ka karanta littafan malamai rasikai a cikin ilimi ba za ka ɗauko wani hadisi da ya saba ma alƙur'ani babu hadisi kwara ɗaya tak abadan da ya inganta ya saba ma alƙur'ani babu cin karo tsakanin Qur'ani fassara sa hadisi hadisi fassara al-Qur'ani to daga amma su addinin Shi'a maganganun su cike suke da cin karo da juna shi yasa Ja'far as-Sadiq imamin su na Shida ai mun sha fadin cewa mutumin kirki ne shi yake cewa a wani kaulin sa yake cewa ƙaryar da aka mana ta fi ƙaryar da ma aka ma annabi yace faqad kuziba alai faqad kuziba alaina faqad kuziba alaina an mana ƙarya aksar min ma kuziba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiye da ƙaryar da aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam imaman shi'a ƙaryar da aka zuzzulla aka ce sun faɗa kuma su hun bura ayyu minha ba ruwansu da waɗannan ƙarerayin da aka yi amma da aka danganta musu kuma akan haka ake karantar da mutane akan su ake gina su akan aƙida su ake karantar da su akan wannan ƙaryar ake ɗora mutane a ce su bauta ma Allah bai da wannan akan haka ake to shi ne malam ne ya rike yake cewa ai Allah ya faɗa game da duk abin da ba gaskiya ba cewa duk abin da ba gaskiya ba sai ka samu rigima da yawa a ciki da cin karo da juna sai da ba za a iya haɗawa ba a takaice uwa sabani akwai abin da ake ce mishi al-khilaf da al-ikhtilaf malaman mutum babba tsakanin al-khilaf da al-ikhtilaf al-ikhtilaf al-ikhtilaf za a iya samun sabani sabani ne da ba abin zargi ba fahimta ce ta fassara akwai dalilan da za su jawo a samu sabani malam wane fahimci kaza malam wane fahimci kaza saboda ne saboda yanayin yadda larabci ma yake larabci yana da irin waɗannan lunguna misali qur'ani ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru matan da aka sake su za su zauna da kansu su idda qur'i uku tun daga nan su akwai da suka saki da biyu sahabin annabi sallama sai dan abdullahi bin abbas sai ya ce abinda ake ce ma thalathata quru ana nufin salasa hiyadi hailawa idan aka saki mace za ta yi jini uku ne sannan ta zama ba matar mijinta ba ta gama idda kenan rana ita ce a'a karfi ake nufi in ka kalla za ga kusan suna koma zuwa ga abu ɗaya ne amma asalin dugan larabcin ita ta jawo aka samu wannan sabanin to in wannan sabanin ba a ɗaukar shi a matsayin sabani na rigima amma sabani na aƙida wane ce sayyidina abubakar ya ce mashi sayyiduna ya ce radiyallahu anhu wane kuma ya ce abubakar la'anatullahi alaihi to ne irin safani ne wannan kaga ɗaya na kan gaskiya ɗaya na kan bata ɗaya ya ce Allah ya daidaita akan al'arshi dan shi ya faɗa haka ɗaya kuma ya ce Allah na ko'ina kaga wannan sabani ne na rijima sabani ne na bata da gaskiya ɗaya na kan gaskiya da shirya ɗaya na kan ɓata da ƙarya wani ya ce ai daga manzon sama ba za a sake ma wani wahayi ba a bashi wani sabon sako sai wani kuma ya gugo da gudu ya ce an ba wani sako bayan shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da rasuwar manzon da rasuwar manzon sama an ba wani sabon sako na musulunci kaga hikima ce da sabani tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin bata da shari'a irin wannan sabanin shine shari'ar musulunci ba ta yadda da shi ba shine ake ce mishi al-ikhtilaful madmum kuma shine ake ce masa khilaf amma akwai al-ikhtilaful mamduh sabani wanda an yadda da shi yaban shi ma ake yi irin sanin sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yake cewa ma yasuduni an la yakhtalifa ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi ba na jin daɗi in ɗau mas'ala ina karanta a ce babu sabanin ra'ayi na fikihu a tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina son ya ga wannan domin wannan na koya maka yadda zaka ke fitar da hukunci domin zaka ware ka duba ka ga meye hujja wancan meye hujja wancan kana karanta bayanin malamai da sabanin da suke yi a fikihu wani zuba kawai zai ka ji wata sha'awa sai ka ji wani daɗi a zuciyarka kowa na ƙoƙarin ya fitar da ma'anar addini gwaggwajen abin da ya fahimta to yin wannan sabanin an yadda da shi amma sabanin aqida to wannan bala'i a cikin al'umma al'umma ana son ta zama umma wahida ta zama al'umma daya kowa ya watsi da abin da bai tabbata a nassi ba ya riko da abin da ya tabbata a nassi kowa ya sahabbai suka fassara ya tabi'ai suka fassara ya almajiran su alfa'u tabi'ina suka fassara idan kowa zai yi watsi da abin da ba waɗannan ba ya zo ya ruku da abin da waɗannan suka tabbatar wallahi sai an sami ittifaki ba za a samu rigima ba wannan baban su fahad Abdul Aziz Al-Malik Abdul Aziz rahimahullah an sha faɗa mana abin da yake nan lokacin kafin ya zama sarkin Saudiya Saudiya ta kashashe ne rigingimu rigingimu kada kada bala'o'i kala-kala da ya zama sarki sai ce to yanzu abin da za a yi shi ne sai tara duk malamai duk inda suke a ƙasar saudiya ya ce su zo ya ce to ni fa ba zan yadda da waɗannan rigingimu ba domin idan ana rigingimu a ƙasa to ba zaman lafiya a riƙa bin titi ana zagin shallaki ne ma umayyawa kuma akwai sai na usman a ciki akwai abu sufiyan radiyallahu anhu a cikin akwai sai samu awiya a cikin umayyawa ana tsinuwa ba za a zauna lafiya a ƙasa ba wannan shi ke jawo tashin hankali a rika zagin na na isha a yi mutum mutumin kare a sa kare a sa makare kayan mata a rika cewa aisha ce radiyallahu ta'ala anha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda suna bagode ake masa wahayi ake masa wahayi kai a zage ta a ce karya ce ƙasa ta zauna lafiya haka zai kawo rigima zai kawo tashin hankali da to shi a matsayinsu na shugaba ba abin da ya fi so kamar zaman lafiya so da ka a zo kowa ya zo da abin da yake aka zo aka baki sai a ɗau ɗaya kai ka kawo hujjarka eh to ai kaza ne ai in an yi kaza in an yi kaza sai ai ta buga kwatance ai ta kawo misali a'a ba kwatance take so ba nassi nassi daga alqur'ani ko daga hadisi ko ayyukan sahabbai ko maganganun su ko maganganun tabi'an su ko kuma ayyukan su ko maganganun asba'u tabi'ina to babu an soke wannan sai a soke an soke shi ba shi daga yau a Saudiya sai a ɗauko haka suka yi gabaki ɗaya da aka gama za ka ce to duk waɗannan abubuwan da aka sassoke su daga yau sai yau ba wanda zai zo masallaci ya sake mana ko ba wanda zai fito titi ya yi idan ka ce kai ba za ka tuba ba to shiga ɗakin kai da matarka da 'ya'yanka ku kulle gida ku yi amma a waje a masallaci babu to da wannan Allah ya tsarkake shi yasa an kaje Saudi Arabia duk manya-manyan masallatansu abin yi ba za ka ga waɗannan abubuwan na kasha-kasha ba. Abu ɗaya ake tafiya a kansa, har yau ɗin nan. Komin raunin shugabanninsu ta ɓangaren addini a yanzu, har yanzu Allah ya tsare musu wannan. Ana nan a kan haka ake. Ba za ka hana mutane suna nan a can gefe-gefe suna da abin da ta yan shi akwai a Saudiya. amma ba su yi su fito su yi abin da suke yi a Najeriya ba. Amma mu constitution ya ce ya ba kowa yanci yi abin da ya ga dama. So daga a Najeriya ne akwai wanda ya ce shi Allah ne. Ga su nan ba mutum ɗaya ba ma. Ce su Allah ne. Kuma ana kallon su ba abin da aka iya musu. Da sunan yanci na ƙarya. Yin wannan shi ne zai ka zaman lafiya a ƙasa ba zai ka zaman lafiya a ƙasa ba. sharri yake haifarwa Allah ya gushi da kasar ai ta bala'i a kasar zaman lafiya ya ki samuwa shugabanni su zan mutanen banza a zalimai masu sace kudaden al'umma sannan ba wanda ya ce faɗa musu sai saboda ba a tsaye da adalci da gaskiya da kiyaye addini in kuka kiyaye addini a ƙasa ku sai Allah ya kiyaye muku rayuwa ai malam sa'adi ya faɗa mana haka wani sa'ad zungur ya ce in addini ya raunana ba alkhairi na duniya in dai addini ya raunana a cikin mutane to ba wani alkhairi da za ka samu kuma a duniya babu alkhairi addini shine ake rayuwa da shi a zauna lafiya ko ba ka da ko sisi a cikin aljihun kan kana da addini sai ka samu natsuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya ba mu ikon gyara matsalolinmu da kuma zaunar da ƙasanmu lafiya ya ba mu shugabanni na gari bayan Allah wanda za ta rika mana addu'a da kyau muna musu wanda mu ba za mu rika musu wanda wanda za ta rika mana albarka mu ma mu rika musu albarka Allah mu da kuma sarki ya shirye ta da mu ya yi albarka a cikin rayuwarmu ya kashe mu muna musulmai masu imani ya sada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa mu a cikin masoyansa Allah madaukakin sarki ya karɓi haka aji. Ba ku da tambaya ko? Dare ya yi, ana sayi. Ba ku mai tambaya? Ɗaya biyu. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول لي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد نساءنا واستر نساءنا اللهم اهد شبابنا واهد شيوخنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وازواجه وذرياته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي الامي وعلى اله وازواجه وذرياته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من ذنب الشقاء وشماتة الاعضاء وسوء القضاء برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا بما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك